أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسدي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله خطبتنا اليوم تتكلم على الإسلام وما تتعلق بها وما يتعلق بأيام القيامة عباد الله إن وعد الله حق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون معنى الإسلام هو الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع والخضوع والخلوص من الشرك كما قال تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمل وهم مهتدون وقال ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون إن ألم تسمع إلى قول لقمان بإذنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عباد الله الإسلام هو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضع له ودلت عليه هذا القول والقبول والانقياد لعمل به وهي كلمة إخلاص وهي كلمة الإخلاص المنافي للشرك وكلمة التقوى التي تقع قائدها من النيران تقع قائدها من الشرك وغيرهما فالشرك بالله وهي كلمة الفارق بين الكفر والإسلام وبما وبها اتفقت جميع الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستكلفنهم في الأرض كما استكلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هو دين الإسلام بأن يظهروا على الجبابرة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا قال تعالى يعبدونني لا تشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون عباد الله وقال أيضا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور عباد الله قال رسول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أيها الناس إنكم معشورون إلى ربكم كفاتا قراتا غرضا وقال رسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أم عن عمره فيما أفنى وعن عمله ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وما وفيما أنفقه وعن جسدي فيما إبلى عباد الله واتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله يا ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك يا ابن آدم وإذا حمدت الجنازة فإذا حمدت إلى القبور جنازة فاعلم إنها فاعلم إنك بعدها محمود عباد الله قال رسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع بلسانه وإن لم يستطيع بقلبه ذلك أضعاف الإيمان عباد الله إلى الله يشكو إلى الناس حالتي إذا سرت في قبري وهي دم منمنا اللهم باركنا في بلداننا اللهم باركنا في أوطاننا اللهم قوي شوكة الإسلام والمسلمين واجمع كلماتهم وأجب دعواتهم يا رب العالمين وارفع راية الإسلام وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين عباد الله استغفر الله لي ولكم فاستغفر له غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق الله كاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh bayan Allah muna jaddada godiyar mu ga Allah mai kowa mai kori wanda ya albarkaci rayuwar mu ya kawo wannan rana ta juma'a ranar 24 ga watan uku hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda zai daidai da ishirin da bakwai ga watan tara haihuwar annabi isa dan maryam shekara 2024 muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka datar da mu kurakuran mu Allah ka yafe mana wannan kulba ta mu ta yau bayan Allah ta kunshi abubuwa a ciki abin da ya shafi magana akan tashi alkiyama da kuma shi musuluncin da muke gudanarwa da fatan za mu saurari abin mu fahimci bayanan da Allah zai mana a ciki Allah mai girma da ɗaukaka mun gode mana muna miƙa neman taimakonsa a gare mu muna neman taimakonsa wajenmu ya taimake mu ya gafarta mana ya ci kanmu ya ba mu mafita duniya da lahira ya samu cika da imani ila da nufin Allah su tabbata kan fiyayyen halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke shi kadai ne wanda Allah ya zaɓe shi ya fifita shi a cikin halittu gaba ɗaya kuma shine cikamakon annabawa al'ummarsa ta fi kowace al'umma yadda Allah ya fifita shi ya ɗaukaka shi a halittu haka ya ɗaukaka al'ummarsa Allah mun gode maka Allah ka karɓi da muna musulmi masu imani da kai ya Allah sannan muna neman taimakonsa muna neman kuma ya tsare mu daga sharrace-sharracen kawunan mu ila da amincin Allah tabbata a gun annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya da sahabbansa da masu binsa da kyautatawa har zuwa tashin kiyama bayan haka Allah mai girma da ɗaukaka yake kiran wayanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa kada wanda ya mutu face yana musulmi mai mika wuya ga Allah wannan shi ne mafita mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoronsa tsoron Allah ya bambanta da tsoron abin da kake tsoro shi tsoron Allah kusatarsa da ayyuka na ibada kyawawan ayyuka ni na yi bari na bari bin umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ya karantar wanda ke nuna maka tsoron Allah ka kusaci mahalicinka ka kusaci yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bambancin sa da sauran abin da kake tsoro yau in ka ga wani abin tsoro to gudu kake shi ma ya gudu ko kuma ya saka a gaba ka tsaye da dakar saboda ka kaga duk abin da kake tsoron sa to kana so ka rabu da shi ne shi kuma Allah ne santarsa to shi kuma halaka ne ka kusace shi kunyar wajen musamman kamar yadda fiye yin halin yake cewa ba wa wani kushe bai na kusatar mahalicinsa musamman lokacin da yake sujada da ruku'u da sauransu Allah ka datar da mu sannan Allah ya kira al'ummar duniya gaba ɗaya mutane mazansu da matansu baƙaƙe da farare ya ce mu ji tsoron Allah wanda halicce mu rai guda ɗaya shi ne annabi Adam alaihissalam ya halicci matarsa a jikinsa a jikinsu su ɗin nan Allah ya haɗa dukkan al'umma da kake gani a yanzu a bayan duniya sannan ke cewa da shi muke roƙo mu ce ka taimaka min dan Allah kuma akwai zumunci da sauransu Allah ya kasance duk abin da muke Allah ya kiyaye shi ya sanya masu tsaronmu masu kiyaye mu masu tafiya da mu lokacin da muke bacci da lokacin da muke tafiya wajen abincinmu duk wani tsari musulunci sai dai tsara ma ga yadda zaka gudanar da shi bayan Allah mun gode wa Allah da an samu babu babban nima ka wayi gari ga kana musulmi sannan musulmin ma ya zamanto kana da'awa ahlus sunna to wallahi ba karamin jin dadi bane kuma ba karamin kokari bane to ma amma ka sani shedan makiyinka ne mugun makiyi ka tuna lokacin da Allah halicci annabi Adam ya halicci ma'ana a gaban shedan da mala'iku suna gani Allah ce ka duba daraja irin ta mala'ika Allah ce duba annabi Adam sujada duk suka yi amma shaidan aka ce ya shi ya ce ba zai yi ba ya ki yin wannan sujadar Allah da yake tambayarsa me yasa ka ki kai sujada da wannan da na umarce ka kai sai ce ai na fi shi ne ka halice ni da wuta ka halice ni da tabo ka halice shi da tabo saboda haka wuta ta fi tabo a ganin sa to bayan haka da aka yi wannan abubuwa da ta je Allah yake gaya masa maganganu sai yake cewa da Allah ya tsine masa ya tsine masa ya kore shi daga gidan rahama sai ya cewa bai tuba ba sai cewa Allah ka ganka ara'aitaka hadha alladhi kamranta alayya ka ganka wannan da ka fifita shi ka dauka kashi a kaina da in akartani in dai ka jinkirta mani zuwa lokacin alkiyama ya ce wallahi da ahata ni kan na zuriyatahu illa kalila ya ce sai na halakar da zuriyarsa sai ɗan kaɗan to bayan allah ka tuna shaidan duk wani abun da kake ji in kai ustaz ne to ka ji tsoron shaidan in kai dama dan iskar ne to dama abokinsa ne saboda duk irin abun da kake yi shi in ya ganka dama can kai a sharari ne ba ruwansa kawai ya gama da kai amma lokacin da kake a matsayinka na musulmi to nan ne kuma duk hanyoyi zai bi ta yi a cikin ibadar da kake sai ya biyo ya nuna maka ai yanzu ba irin ka kokari ana da yabon ka gaza sai ka ji wani abu ya fada to ya ci nasara a kanka saboda haka Allah ka raba mu da sharri shaitan to wayannan abubuwa wanda Allah ya nuna mana saboda haka sai ya alta mu da musulunci sai Allah ke cewa ma'anan musulunci a bayanin da malamai suka yi shine miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki wannan miƙa wuya shine ya matukar ma'ana ka zamo raƙumi da akala yi nayi bari na bari wannan shine jawuwa da kaskantar da kai da yin jawabu da tsarkake ubangiji daga abokin tarayya shi kadai ne duk abin da ka gani ko ka tuna ka san shi ko baka san shi ba to halittar Allah ce mallakarsa ce kuma bayansa ne kai ɗaya ne daga cikin bayansa kuma yana bukata ka bauta masa ya tsara maka to in ka yarda da wannan ka gane to ka caba kuma lallai za ka so muka cikawa Allah mai girma da ɗaukaka yana bayani a ciki ya ce waɗanda ya sufanta mutanen ƙwarai mutanen bayanan kirki idan an yi bayanan sai ka bi idan kana ciki shi kenan in baka ciki sai kai kokari ka fada ciki idan kana ciki ka kara karfafa Allah ya ce waɗanda suke masu imani su ne waɗannan wanda su ba su ci hudanya imanin su da zalunci ba waɗannan su ne amintattu su ne kuma shiryayyu Allah ka shiryar da mu wannan aya lokacin da ta sauka dan mas'udu Allah ya dada shi yace lokacin hankalin su ya tashi suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne a cikin mu bai zalunci kansa ba ko baya zaluncin kansa sai biyan halitta ke ce a ba kamar yadda kuke tsammani ba ba kamar yadda kuka faɗa ba ku tuna mana magana ta luqmanul hikima wanda wani bawan Allah ne wanda Allah ya ba shi hikima da ilimi lokacin ya zauna da ɗansa karami yake ce ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billahi kada ka haɗa Allah da wani kada kai wa Allah shirka domin ita shirka zulmu zalunci ne babban zalunci ko duhu ne kuma ranar tashin kiyama wannan ashe gane wannan abu abun da ake so a nan ana nuna maka kai koyi da ni da kai ka zaunar da ɗanka kai masa irin wannan gargaɗin ka nuna masa idan ka nuna masa Allah ya taimake ka ya gane ubangiji da girmansa to shi kenan zai girmama ka zai yi tafiya amma in baka zaunar da shi ba ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka nuna masa to sai ka ga ɗanka ya zo yana da'awar musulunci amma yana shiga ta arna yana wasu abubuwan da ba su dace ba in ka taba ya ce musulunci ke yi bayan allah idan muna dubawa a kafafen watsa labarai irin wasu abubuwan da ake watsawa na 'ya'yanmu da ake tura shi wannan wani abin abin takaici gaskiya shi kansa wanda yake abin da aka ce masa tsakaninka da Allah wannan haka addini ya tanada zai ce ma a shi dai ya zo ya gwangwaje ne wasu matan ne suke bi a ciki sai ka ga mutum tsoho ba dattijo ba a cikin mutane yana rawa yana ta wani rangwada haka ga yana girgiza yana karye gindinsa yana wani abubuwa wani kuma yana ta tambulin yana ta juyawa yayi abin da ya hada gumin shi amma sai ce ba wai ibada yake kaga wata jatuma tana ta wani abu babu kyan gani don girman Allah addinin nan ba wurin yadda aka tsara mana babu wani abu a gani na ko a bayyana ka a yayin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi sai da ida sakon nan a hajjatul wada'i lokacin da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su yace na isar da sako aka ce eh ya isar da sako yace Allah ka shaida Allah ka shaida yace wanda duk ya zo ya isar mun da sako ga wanda bai zo ba kuma sun isar da sako ga shi sako yana tafiya har duniya ta kare saboda haka addinin nan musulunci shi ba duk abin da zaka yi an tsara ma yadda zaka yi idan ka duba kowane ne yadda zaka yi tafiyar ka ne zaman ka ne waiwayen ka ne cin abinci bayan gida komai za ka samu an sa babi babi babi na komai to duk wanda baka ga an sa babinsa ba an sa kaza ya ke kai taka tsantsan da shi kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalma ce ita ce ma'ana take inganta ita take sa mutum ya furta ta ya zama musulmi idan ba musulmi bane kuma wannan kalmar babu wanda musuluncin zai inganta ɗaya sai ya san manufar wannan kalmar ya san mene la ilaha dinnan nafiyan ka kore jami'u ma yuba da duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah illa Allah nan ta tabbatar da wutan cikin sammai daga sai Allah kadai ake yi ba ka san wannan tukuna ka san ba mu halicci sai Allah ba mu yarda wa shi komai ka san wannan ka santa kuma ita aka sa ka san hujjojin da yayi dalilinta ka karbe ta ka ji auruwa gare ta ka yi aiki da abin da aka karantar da kai sannan kalma ce wacce take ta tsarkakewa tana tsarkake mutum duk wanda yake askar yake ambaton Allah tsakaninsa da shi to yawan ambaton Allah ne wato yana kankare maka duk wani abun da ke cikin zuciyarka na munafurci da kuma wani abu na tsashi da sauransu kalma ce ta tsoron Allah wanda ke tseratar da mai faɗarta daga shirka take tseratar da shi daga shiga wuta kuma kalma ce take bambancewa tsakanin kafiri da musulmi kuma kalma ce wanda dukkan annabawa da suka gamu wanda duk suka haɗu wanda suka rayu a ban ƙasa da annabawa da manzanni dukkan su gaba ɗaya sun haɗu a kalma la ilaha illallah da haka kuma aka tsaye da sammai da haka kuma duk wasu abubuwa don haka kuma aka halitti dan adam Allah ke ce ban halitti mutum da aljan ku duba cikin dukkan halittu amma sai ya bada waɗannan ya ce mutum da aljan Allah halicce su don su bauta masa baya bukatar wani abu don bauta duk wani abin da za ka yi kuma da za a yi bautar nan sai ya tsara mana kowace al'umma ya turo mata manzonta ya zo ya karantar da ita yadda ake to mu Allah ya zaɓe mu ya ba mu manzon ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bi kowane manzo daraja a cikin manzannin akwai mabiya ulul azmi guda biyar daga ciki kuma shi da aka tashi ma sai aka ce da kai wa minka aka ce kai sannan aka ce da nuhu annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa kowa aka kira sunansa amma yayin hannu saboda darajar sa ake da kai wa minka za ka samu yawanci allah zai wa yayin halitta zai masa da nike ba kaga an kama sunansa ba mafiya yawa to kaga ashe wannan wata daraja ce wacce Allah ya mana Allah muna gode mana Allah ka kara mana wannan abubuwa to Allah ke cewa hakika mun aiko cikin kowace al'umma manzanta in ya zo na ce ku bautata wa Allah shi kadai ku nisanci gumaka sai Allah ce ya yi alkawari ga waɗannan da suka yi imani daga cikinku minkum ya ce daga cikinku suka yi imani suka yi aiki kuma aikin kyakkyawa wanda shari'a ta yarda da shi wanda shi annabi ya karantar kowane irin aiki ya annabi ne ya karantar aiki na addini kai imani da Allah kai kyakkyawan addini ya ce wallahi la takalifan nan zamu mai da su kalifofi mu zaunar da su bil aradi a bayan kasa kamar yadda muka zaunar da wanda suka gabace su sannan mu tabbatar masu da addini su duka amince da shi addini wannan irtata da wanda muka amince masu su yi shi shine addinin musulunci to amma sharadi a nan shi ne Allah ke cewa zai ɗaukaka musulunci akan dukkan wani maƙin Allah duk wani maƙi jabbari Allah zai ɗaukaka addini kuma Allah ce wale baddilan nahum samu canja masu wanda suka yi imani kyakkyawa suka yi aiki mai kyau min ba da kaurin amna bayan tsoro za a amintar da su ashe idan muka duba firgici da rashin tsaro da rashin zaman lafiya bin bin dokokin Allah shi ya haifar mana da shi a yau in muka koma ga Allah muka nemi mafita gare shi muka bi dokokinsa wallahi zai kawar mana da wannan fitintinu da masifi to amma ka duba mutane kullum wa'azi ake yi wa'azi ake yadda ka san ƙara masu kaimi ake yi wajen ne wajen saba wa Allah mai girma da ɗaukaka bayan Allah mu ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda zai kamantu da wasu al'umma to fa yana kama da su mu ji tsoron Allah addinin nan duk wani abin da ka sani ba abin da ya bari kiwon lafiyar nan sai da ya koya mana ku tuna lokacin da aka yi corona sai a ce ka wanke ka yi menene to mu dama kullum kullum tukunna sassafe ma kaga in ka tashi za ka yi asuwakinka sannan ka je ka yi alwala ka yi alwalan ka yi sallar ka da asuwa sannan a zahar in ta ka yi alwala ka wanke jikinka tsafta ga ta nan kwana so biyar din nan a wannan lokuta duk sai kai kaga duk wani abu da ake bada mu da ba sai Allah ya tsare mu kururuwar ta ce ya fado mana wasu kai amfani da ita amma mu Allah ya tsare mu to yanzu duk wasu abubuwa hanyoyi na kiwon lafiya wallahi addini shi ya tsara in ka samu irin manya manyan littafi wanda na ci gaba na technology da sauran bangaren abin da shafi na halitta da sauran za ka samu manya manyan malamai da suka gabata su ne suka yi rubuce rubuce akai kowane iri to amma me yasa sai muka bari yanzu ka samu sallan nan da zama kullum lokaci biyar mutum sai ya kasa yana nan sai an zo ya yi digiri ya yi wane ne amma ka zo faridan alwala shi ne fa shugaba shi zai muku komai a ƙarƙashin da kuke amma faridan alwala billahi da zai gaji suna ba shi wahala ba zai iya karanta sunayen Allah guda goma ba wannan abubuwa ashirin bashiri ne babu wasu abubuwa babu yaushe ne za mu zauna lafiya za ka ɗauki wanda ke jahili bai san komai ba ba ruwansa duniya kawai sai sa a gaba yawanci za ka same su suke ba mu wahala su suke ba mu wahala ba sa karatun gidan da suke ba na addini ba ne ko kuma a an sun yi shi na addinin maimakon su ci ribansa da na addinin da na zamanin su zama to fuka fukai guda biyu to sai su ba da ƙarfi waje guda ya zama to zamba da rashin mutunci duhu sai ya zama to ya gane a gare shi to Allah ce mutane da suka yi imani suka yi aiki mai kyau shine Allah da su wannan canji saboda lalle muna kira ga al'umma kowa ji tsoron Allah gyara ayyukan nan mu'amala tsakanin da halittinsa in yi haka Allah ce lalle zai canja mana bayan wannan tsoron mu koma cikin aminci amma sai yace sharadi ku bauta mini ni kada in ji Allah kada ka faɗa ni da komai yace duk wanda ya kafirce kuma ya ki wannan abuwa to su ne ake kiran su fasikai fasikai kuma kafirai ne su ne kuma azzalimai sai Allah mai girma da daukaka sai ya kawo sifofi na wasu shugabanni mutanen kwarai sai ka duba ka gani yace allazi ne su ne waɗannan in makkannahum muka zaunar da su a bayan ƙasa muka ba su madafan iko muka ba su ci gaba na bangaren komai a kamun salata za su tsaye da sallah akan lokaci wani in ya shiga ofis bai da lokacin azarin tayi ya tashi sai lokacin da ya gama da yamma har gida yanzu ka kaddara a lokacin gamma a ce ciyaman da ya duba lokacin sallah yayi ya ce azhar tayi da ya fito daga kowa fita wani so yake ma ciyaman ya gayya masallacin ya ji abi da sabu ta zama dan Allah bane amma haka din shi shugaban in ya gyaru to abun da ya gyaru amma in dai shugabanninmu wallahi ba su ci tsoron Allah ba haka za mu yi ta shan wahala Allah ya sauwaka kuma tun da mu muke zaben su to mu san matakin da za mu ɗauka ko da yaushe mu gane irin abubuwan da ake gudanarwa wannan shine mafita a gare mu Allah ya tafi mu to shine Allah yake cewa za su tsaye da sallah su ma su ba da zakka zakkan nan yanzu aka ake gaba ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci duk a matsayinka wanda Allah ya mallakar ma ga cika musulunci nan guda biyar kowane yana da yadda zai ganga inganta shi akwai farillansa akwai sunnoninsa a mustafa dole inda ka tsinci kanka dole ka san su wannan wajibi ne farilla ce wani baya dauka maka dole kowane musulmi ya san wa'annan abubuwa musamman Allah ya mallakar maka dukiya kayan noma ko dukiya ta kudi ko dabbobi to wannan wajibi ka san menene hakkin su da hakkin Allah ka ba to bayan suna wannan suna umarni da kyawun ayyuka suna hali daga munanan ayyuka to sai ka samu yawanci fasadin da barnan wasu shugabannin ne suke gudanarwa har wani gun Allah kyautar take nuna masaniya masaniya la Allah kuntubi suna rikan hotel hotel da gurare na lojin na sau kamar za su dawama suna ta gine gine to bayan Allah mu ji tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ku dinnan a za a tara ku a gaban ubangijin ku mahshuruna ila rabbikum ku dinnan za a taro ku gaban ubangijin mu hubbatan qurratan guraba duk dukiyar da kake ita wallahi tsirara zaka bar duniya ne iya da kafanin nan duk ka bar wa magada in kai shikenan iya abin da kai kanka mutu shikenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bawa Allah na cewa bawa da ba zai kushe ba abin ne an kawo sa masa tambayoyi guda hudu sai ka ji idan kana ciki to sai ka san yadda za ka amsa farko tambayar farko rayuwar ka dinnan ya ka kare ta dukkan muna kowa ya san an tambaye shi wannan rayuwar da muka ya muka ita mun yi ta kan kyakkyawan ayyuka a'a ban za ka je ka kare ta za ka faɗa a gurin wa amali da ayyukan da aka amfani wani irin aiki kai kyawawa ko munana a gurin sai dukiyar da ka tara yadda ka tara dukiyar sai an tambaye ka ya kai ka tara sannan ta yi kai ka ciyar da ita ka kashe ka shirya da wannan sai kuma jikinka irin jaraba da aka yi maka yaya duk ka san wannan bayan Allah mu ji tsoron Allah shi ne zai mana shugabanci ya ɗauke mu mu je mu bauta Allah irin yadda ya tanada mana bayan Allah mu ji tsoron Allah kai dan adam za ka mutu kai kadai a kai ka kabarin ka kai kadai a bille ka kuma hisabin an tashi kai kadai za maka hisabi ba za a tambaye ka me babanka yayi a kaza kaza a'a ya ka zauna da babanka ya ka zauna da ɗanka ya ka zauna da matanka saboda haka mutane mu ji tsoron Allah amana ta yi kaɗan ku duba yanzu da ƴaƴanmu suke mazansu da mata kai da mata bana aure akwai masu tafiya sassafe su tafi zai nemo abu kana da matarka lokacin da an ce zaka ciyar zaka tufatar zaka kare mutuncinta ka yi amma kawai ka zo ka ajiye ta ta aiwu ba ruwanka kai dai ka fita shi kenan duk da ƴaƴan su ga yadda za su je su ciyar da kai su kai ba ruwanka to Allah sai ya tambaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in dukkan ku masu kiwo ne za a tambaye ku akan kiwo kuma ce duk wanda ya ga abinki to ya kawar da hannunsa shine hukuma dole ne akan ta ta kawar idan ta ki kuma to za ta yi bayani a gaban mahalicci su kuma malamai su faɗa dole dole wannan su faɗa in ba su faɗa ba su ma za su faɗa kai kuma irin na masu rauni to dole mu ki abun a zuciyarmu kar mu nuna kaunarsa mu kaurace masa wannan shine zaman lafiya mu ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zauna da kasar mu lafiya ka sanya albarkoki a kasar mu ka ba mu damina mai albarka ambaliya da sauran su ke faruwa wasu gurare ubangiji Allah ka sa abun ya zama musu kafara mu da abun bai shafe mu ba Allah ka tsare mu ka kiyaye mu daga iska Allah ka dauka musulunci da musulmai ko ina suke ka karfafa su ka ba su nasara ka karbi addu'o'in su ka taimake su akan makiyanka makiyansu Allah ka taimake mu ubana la ta gabaru la lakum fastajibu lahu wa yaqumu la shakru